أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسلس الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقداب فريد الداري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والرشد والتوفيق بجاه رسول الله يا أئمة الشيء ادري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونزلناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما جكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا دليل حمسن ترى أتكن جواهر المعاني واندا منا مغانا أكن التجلي شيني حقيقة التجلي هو الظهور منيني معنا منيني الحق منيني ذاته menene uluhiya menene martabatu mun karanta baya to baitocin da ibn al-arabi ad-damrawi at-taji wanda almajin shauci jani shauci jani radiyallahu ta'ala ya masa izini lokacin da kowane wali yana samuwa da yana haduwa da wani dutse a gaban shi wanda dutsen sai an gwada saboda wirasatun nabi sallallahu alaihi wasallama manzala akwai wanda a hadisi ya masa sammu a wannan sammu ba ana nufin cewa za a iya yin sammu ya kama manzala ba amma manzala mai nuna wa duniya halin da duniya take ciki ne shi malamin duniya ne saboda haka ko a hikayat ya nuna waɗansu abubuwa shine abin da ladidu binu a asamal yahudi ya masa ya ɗaure gashin ya ɗaure kan ya ɗaure ya samu gashin kan manzala ya masa ɗauri goma sha ɗaya da irin sihirinsa aka jefa a rijiya aka sa dutse aka danne wannan dalilin saukan falaki da nashi kenan don tahalilin wannan kowane kulli in an ja aya ɗaya shi a warware in an ja aya ɗaya shi a warware amma sai da gashi sai da ruwan gashin gashin kan manzala ne amma ruwan sai da ya zama kamar ruwan lalle kamar ruwan jini kaga ya yi tasrifi ya nuna manzala ya nuna yadda abin zai kasance amma ba magayyar rasul sallallahu alaihi wasallam bi shay'in amma a haliyan haka sai da Aisha tana cewa manzala zai shiga ɗakin mai fita yanzu zai shiga wani ɗaki a ce a ba nan ba ne nan ne to wannan duk gaba ki ɗaya illa ce wadda ta zahara saboda haka manzo Allah ya nuna ta a zawahiru saboda umirna bil zawahir wallahi wa tawalla sarair amma cikin tangaran manzon Allah yake babu wani abin da ya dauke shi mai da shi ba muhallinsa ba amma abubuwan da ba za a yi dogon tuhuma a kai ba shari'a ba za ta yi wani abu a kai ba za ta girgiza a kai ba za a nuna cewa an samu tahayyuli shehu tijani akwai shehun najjar saboda irin gudun wilayen shehu tijani ya yi tasarrufi akan shehu tijani shi ma kame ruhin ya ajiye shi a wani guri ya sa mala'iku masu siffar zuma suka tsare to shi ma wannan lokacin ya daina ganin manzo Allah dalilin da ya dauko a ibn al-arabi ad-damrawi at-taji ya faɗa masa ga abin da zaka karanta to ya dinga karantawa yana gama da manzo Allah manzo Allah yana ce musu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza har aka samu gun da aka koye ruhin shausu jana aka gane waye yayi kunna aka cire abin da ake ganin shine shau jani ya dawo daidai to kaga wirasatun ne to bayan shau tijani yawancin shehanan ana riskan wannan waƙiya a hanya a tafiya a babin wirasa to haka tafiyan bayan Allah yake to shine ibn al-arabi yana daga cikin wanda a kowane awa yake ganin manzo Allah to ga abin da ya gani cikin bacci lokacin da ya farka kuma far'a rasulullahi kama kana yarahu kasiran fil kazaci fasalahu an ma'ana albayti shine shaujani manzo Allah ya masa yace walaula laula mahabbatika fi tijani ma ra'aitani qattun ba dan na san kana son shi tijani ba da ba za ka ganni ba ko da ko da so daya ba za ka ganni ba ko kaman magana kaman haka yace to baitin da ya faɗa masa ya masa sharha sune guda hudu fadl majdi wat tahmid bihi tatajalla zatuhu wa bil qasdi kana liman uli wa hadith وبحق الحق بالحق ترى حقيقته وبالحق لا بالحق تجب أني زنجي وفي تدبير أمره أهادت قدرته وبالقصد لا بالقصد إيه تجب أنه أخذي فأغرق في بحر الوحدة ترى وحدتي ترى وحدته ترتفع عنك الحجب حتى ترى الأسود بالبدي فضل مجدي almajali shine irtifa'il darajati da ɗaukaka wata hamili da godiya bihi da wa'innan abubuwa ne ta tajalla za ta zata sai yake bayyana yake tajalli ɗaukaka da yawan godiya shine yake sa zatinsa yake bayyana wabil qasdi nufi wa bilkasri kana alman'uli wahidi amma wajen nufi shine man'u hani ne li gare ni ni kadai idan ka nufe ni to akwai man'i wa bi haqqil haqqi da gaskiyan gaskiya bil haqqi da gaskiya tara haqiqatahu zaka ga haqiqarsa wa bil haqqi la bil haqqi wabil haƙƙi da riska ne wabil haƙƙi da gaskiya ne labil haƙƙi ita zaba a zambi wato ba da da haƙƙu na biyu ba maratib ne haƙƙu da haƙƙu a nan ya zo ne kaman kaman wannan haƙƙu na gaskiya wannan haƙƙu na ubangiji ya zo waje ɗaya wa bil haƙƙi la bil haƙƙi ka gani ita jaba anni zandi kaman haske irin hasken na kaman hasken karan wuta zandi kaman haske dai haske dai abin da yake fitar da hasken wuta eh wa fi tadbiri amrihi cikin juye da lamarin Ubangiji a haɗa ƙuduratahu, fi tadbiri amri a cikin tafiya da dawowa na al'amarin Ubangiji a haɗa ƙuduratahu, ƙudurar Ubangiji take kewayawa. Wabil ƙasdi da manufa, labil ƙasadi ba da nufi ba, ita da ba anu a yake kiyaye yake shiga tsari na riko. fa'agarik tulbaharil wahadati ka yi nitso a kogin kaɗaita tara wahadata za ka ga kaɗaituwarsa tartafa an alhujub zai ɗauke maka da hijabi hatta tara al'aswada hada ka ga baki da ziddi da kishiyan baki haske kenan wannan baitocin su kansu yana warware wa'incan baitocin ne amma su kansu suna neman warwara kuma sai ce to wa nassu sharh sayyid wujudi nassin sharhin da manzo Allah ya yi masa wa lafzuhu da lafazinsa sai ce isma ma aqulu laka ka ji abin da na faɗa maka wa tafas ka haddace shi alama tasma'ahu minni kamar yadda ka ji shi daga gare ni fi hadhihi al-abyat a wannan baiti allati amartuka bihi bizihim fil manami wanda na hore ka da ka haddace su a cikin bacci faktub ma'anaha ka rubuta ma'anan wayannan abubuwan duk ta haƙiƙi ka bi shi bi dukka wa adihi li tijani ka je ka ba shau tijani ka ce ne na baka wa kullahu ka ce wa shau tijani babun hadhihi al-abyati huwa azamul bayani kofan wannan baitoci su ne mafi girman bayani wa kullahu ka gaya shi wace dare la ya da huluna ala hadal babi ba kowa ne ke shiga wayannan babu tamjidi wa tahmidi ba illa ahli tauhid al muhaqqiqina sai ma abuta tauhidi na tahqiqi wa ahli tajrid as sabirina da ma ma abuta sanin Allah tajaridi mujarradai wanda suka kore komai sai Allah wa ahlul wafa'il mukhlis wanda suke cika alkawari tsantsa wa ahlul tahqiqil muqinina wanda suke tabbatar da abin da yake samun yakini wa ahlus sabari ma'abuta haƙuri alkatibina wanda aka rubuta su wa ahlul takhlisi wanda suka keɓanta hum ahalut tajalli su ake kira ahalut tajalli kaga wancan fabil hamdi wa tahmidi bihi da wa'annan kujera ne ta tajalla zatuhu za ta sake tajalli wa ahalut tajalli su kuma ahalut tajallin nan hum allazina yarisuna maqami su ne suke gadon suke gadon kujera na inji manzon Allah kulli ahmad tijani ka faɗa wa shehu tijani ma'ana hadil abiyatu wannan ma'anan baitin huwal babu shine kofa allazi yusalu ila al-ma'rifati wanda yake saduwa zuwa ga sanin Allah wa kullahu ka ga yawa shi tijani kullu babin fihi babaini kowane kofa yana da kofofi kuma guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin kofofin guda biyu maftuhan abu ɗaya wal akhar ɗaya daga cikin ƙofofin masdudan an rufe wa kullahu ka gaya wa shau tijani lihazaini babaini ga wa'annan ƙofofin guda biyu maftuhu wa masdud ɗariƙani akwai hanyoyi kuma guda biyu wa kullu ɗariƙin kowane hanya a cikin wannan ƙofar tusalu ila babiha in ka bi za ka sadu da ƙofansa faman akala ɗariƙar babi duk wanda ya kama hanyar kofar al-maftuf budadden ba masdudin ba wasala zai isa wada kala zai shiga wata jalla zai ga abin da zai gani a gurin eh al-baba ne yawa wa kaga abin ya ja kenan wabil وبالتمجيد والتحميد به تتجلى ذاته to ina ne gurin da zaka samu tajallin ka gane shine yake magana akan wannan baitin sai ce wasalli wasil ay amali ayyukansa kuma za su sadu wa raddat ala raddihi min ghairi ma'arid yu'aridahu za a juyar masa ala raddihi daga Ubangijinsa min gairi ma'aridin ba tare da wani mu'arada ba yu'ariduhu da zai bijirantar masa. Ta idza ba'udata al-mu'aridatun idan mu'arada ta yi nisa irtafa'at laul hijab sai a dauke masa wannan hijabin wa dakhalat sai shiga kaga kofa biyu kenan a cikin kofa dama ya ce li kulli babin babani eh kulli babin babani ya kowanne ga yadda zai sadar to yana maka fassarar maganar wancan to kaga an fita an yi tajalli kaga abin da zaka gani a ciki aikinka ya isa nan to ka koma zuwa ga ubangijinka babu mu'arada babu wani abin da kake yi wa Allah dan kana neman wani abu a'a sai dai ka yi wa Allah dan Allah ya cancanta an gama eh idan ka ƙara nisa irtafa Allah hijab sai a dauke maka hijabin wadakalat wadakalat sai ka shiga fa idan da kalta idan ka shiga an unzila an unzilatul mala'ikatu ila sahibiha sai a saukar maka da mala'iku ga ma'abocin wannan gurin wa a hayaytahu sai a raya ka ka dawo kenan wa kanat hayatuha rayuwar lahu dafa'ul shi kuma dafa'i ne al-mu'aradatu anhu wanda yake mu'arada ga barinsa suma qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wa al-katib marubucin yace nuqul ka sa alama eh ka sa alama nan gurin sai sa wa kullahu ka sake cewa shi tijani ad-dukulu shiga fa idza halatir ruhu bainaka wa bainal iradi idan ruhinka da abin da ya bijiranto maka aka shiga tsakanin su da halta ala babil ma'rifatil kamilati to anan kuma ka shiga cikin ma'arifa cikakke kenan wa babul ma'rifatil kamilati shi kuma kofan ma'arifa cikakke ko ta jallil asma'i was sifati nan kuma tajallil asma'i was sifati yake can kuma tajalli ne na ainihu nan kuma tajallil asma'i was sifati ne kullahu to ka gaya wa shoti yani in ya zo wannan isharati laka huna isharar da zan maka anan hiyal mashahadati wannan shine gurin da zaka ga jami'al ulumi zahirati wal batinati anan gurin ne zaka ga dukkan ilimin zahiri da batini ka gaya wa shoti yani haka wa mushahadati jami'in sifati anan ne kuma daga dukkan sifofi allati turaddu minha hadhihi al-ulum mutaqaddimati wanda ake zuba mata wannan ilimai da aka wuce baya fa idza wasala hadha al-ma'na idan ka zo wannan gurin dakhala ala babi tajalli zati to zaka shiga kofan tajalli na zati wartafa anhu hijabiha za a bude maka hijabin gurin nazala al-haqq fil haqq to a nan ne za ka ga gaskiya cikin gaskiya sai kunu sahibu hada tajalli to wanda aka masa wannan tajallin mahajuban an jami'il mawjudati daga nan kuma an yi masa hijabi ba zai sake ganin wani abin da Allah yi ba sai Allah wa jami'al mawjudati mahajubatun anhu an tsare shi an tsare ba zai gani ba kuma an tsare shi kullahu ka ga ya shi ne mushahadatul haqqi ganin haƙƙo a nan fana'un ƙarewa ne, wala ya kunu yandiku fi halatta tajalli, ba zai iya yin furici ba a wannan tajallin illa bil haƙƙi sai dai aji Allah ne a bakin shi. Fanzur ma ausa hadal bab, ka saurara ka duba irin yarwatan wannan ƙofan shi ne babi. Suma ƙalahu sallallahu alaihi sallama, sai manzo Allah ya ce ai lil katib radiyallahu anhu uktubul bayt al awwali to rubuta baitin farkon nan da na saka fa bil majd wa tahmid bi tatajalla zatu wa bil qasd kana al man'u li wa hadi kaga shine ma'anan wayannan abubuwan da aka karanta yanzu wannan sharhan abyatin guda hudu kenan ɗaya daga cikin sharhan kuma qala lil katib sannan sai manzo Allah ya faɗa wa mai rubuta wannan baitin kullahu ka gaya wa shehu tijani kuna tajarrudul ibadati to anan ne zaka ga tajarrudin ibada ibada menene ibada me ake ya ake ake yin ibada ma tukunna kuma wanda ne ake yin ibada kuma ibada ina yake koma ko me manufan ibada wannan shi da ainihin abin da ake son mutum ya sani yanzu aka zo kamar yadda ranar na tambaya mutane dubu dubu casa'in Allah ɗari tara sun ce ɗari tara na rantse da Allah ba san sallah ba zan bugawa kawai me ake nufi da ita wallahi ba kawai to a zo ɓangaren azumi a zo ɓangaren hajji a zo ɓangaren zakka wayannan kalmomin la ilaha illallah a ce ka sani a hira ma a ce ka sani amma aka zo aka dawo zo shin me ake nufi da shi to a nan ne fa za a yi ta a nan ne za a yi ta shi malami in ya karantu in ya zo ya sa ɗalibi ya rubuta jarabawa to ba ba mujarradin haddin abinda na rubuta maka a abin about in na baka in ka dawo min da irin wannan na san kai kana da kokolwan hadda ne ba za ka fahimta ba ka da fahimta amma abinda malamai suke so su ga me ka fahimta kai ba abinda malamin ya baka wancan ai karatun wani ne kai me za ka iya in ka zo kamar irin wannan level din me za ka haifar shi ake nema amma in ka kawo abin da ke cikin littafin za a baka a ce good very good jamil jiddan ko jamil ko jiddan ko jayyid ko jiddan da za a gani har ka samu excellence amma idan wanda ya san jarabawa ne ba sababbin hannu ba ne daga cikin malamai in suka aje za a baka littafi akwai label ga littafin a gaban ka ce zo kai jaraba kuma tambayan a ciki ne ga kuma littafin a gaban ka aya wannan label din ai ba wai ana son ka fito da cikin nan din bane kai kai kwafi aikin banza to ai ka zama baka saba na kake ba kenan ai har da baka littafi a ce gashi nan zan maka jarrabawa daga nan hunata jaridul ibatan qasim ila arba'atu qasamin zuwa nan zo yi maka jarrabawa amma zo kai me yake nufi da tajaridul ibadat sai ka rubuta min tajaridul ibadat yanda ka gani wannan a kukuturu kenan kawai ba haka ake bukata ba fahimtanka ake so fahimtanka fahimta shi ne ainihin mujarradin abin amma ba haka ba bai ba da ma'ana ba na daɗe in ce na a biyu zaria abin da ke da ƙa'ida ma na larabci kamar nahawu kamar balaga kamar mandiki aksari in na haddace na fahimce shi ba na ba da shi yadda aka bani a cikin littafi ƙa'ida mai littafi a ne nake halicci larabci da in fito da abin aji ga yadda abin yake wannan shine abin da ake so kenan to ko ba ka nan ba hadda ba za ka iya za ka iya yin littafi kuma a amfana da shi a yawancin ka'idan daga annabi ya zo ba wani malami ne ya fahimta ba to kai ma naka ka'idan haka ne in ka zo da shi ka zuba ba wani malamin da ya isa ya ce maka ƙarya ne akwai abubuwan da lankwasa shi za ka yi fikihu daga kan adari ashmawi kurrabi risala ai duk yawanci mutane suna ganin kamar da yawan ma waɗansu malamai suna cewa hiran malamai ne ai hadisi ne na mazalla fahimtar su ne suka kawo larabcin da zai daidai da mutanen garin su ko irin almajiran da ke gaban su suka rubuta musu da su gani kana komawa abin sai gan shi duk yayi ta'alliki da hadisin Annabi Muhammad kamar maganar sufanci kamar yanzu duk maganar da muke ana yanzu kaga duk mutum ya zo gani ya ce ai maganar malamin ne kawai to amma yana koma kuma sai ga ya yi ta'alliki ne da hadisin annabi Muhammad ko nassin Qur'ani yake son ya nuna wa mutane to idan karatun fahimta ka bai kai nan ba ai kana nan iska na wahala da mai kayan kara eh to kuma a nan ne ake samun damuwa sai mutum ya yi kamar cewa ka ebo ta ne da yawa ka zo to kuma abin da yake yana da yawa shi Allah faɗi ne da shi duk abin da zaka faɗa sai da nuna maka ga kofar shiga amma me zaka samu a ciki sai abin da ka gani haka ne ko to tajridul ibadati zallan ibadatan kasim ila arba'ati aqsamin ya kasu kashi uku ne kama kana tilka abatu murabba'atun ka'aba akwai rukunul yamani shine wajen kama hannu akwai hajarul aswadi rukuni na biyu kenan akwai rukunul iraki shine wajen shiga akwai rukunin shani kowane guri akwai sunan shi jikin ɗakin kaba nan guda hudu amma biyu ko mutane aksari suka sani rukunin yamani wannan rukunin yamanin yana nuna yaman ne akwai hajarul aswadi to akwai yamani akwai iraki akwai shani wancan wajen shani wajen shiga ɗaki can ko ina akwai gun da yake nunawa kaga abu guda hudu ne ke rike ɗakin ƙaba kuma an gama da duniya kenan ko ta kowane hanya in ka bi ya dare har ƙarshen duniyar wa kama kanat al-ardu kamar yadda kasar malar ba ta arkanin ƙasa ma ta ta rabu kashi hudu ne gabar da yamma kudu da arewa iya kamun da aka ce kenan ko ina ma gudun da aka faɗa kenan gabar da yamma kudu da arewa ko akwai na biyar wa ka ce tsakiya sai a ce to yayi daga tsakiyan ake lissafin misali hmm wa kama kanat al-kutub al-arba'a kamar littattafai guda hudu الكتاب القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن duk sauran littafin sun shiga cikin wannan ne to wannan littafin ma ya yake yanzu hudu ne murabba ne tajrid ne nan a ɗakin nan ya yake gidan da kake ciki ko an yi ko an yi mar dodon koɗi ne an kewaye shaka hudun ne zai bayar an san nan da nan an san nan da nan to wani design ne kuma aka yi aka fitar da shi ya koma o wa kama kanin da mazahibu ta hakiki haka nan mazhabobi ma haka suke malikanci shafi'anci abu hanifa ahmad bin hanbali duk sauran sun sun dulmai a cikin nan sama kayan lahu sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya ce masa nuqda sa point qullahu ka ga shi tijani ibadatun shi ma ibada mujibatun wa mamnu'atun akwai wanda take wajiba akwai wanda aka hana wa ibadatun mustaqimatun akwai ibada mustaqimiya wa mu'awwajatin akwai wanda kuma ta karkace wa ibadatun muhitatun akwai ibada kewayayya wa mutawassida akwai matsakaiciya wa ibadatun kamilatun akwai ibada kamila wa muttasilatun akwai kuma ibada wadda ta sadu da komi al'ibadatul ula huna abin da ake nufi ibada ta farko shine nan ibadatul mujibatun huwa tajaridi shi ake nufi da tajaridi wal inqida'u ila Allah bi amal kamilati da ka yanke zuwa ga Allah bi amal kamilati wal ikhlas tami in zaka je wajen Allah ka je da aiki cikakke da ikhlasi cikakke wa yakunu hadal inqida'u wannan yankewan ya zama min gairi kasri ba kana neman ka yi ne dan a baka wani abu ba kaga shi da wannan wabil kasri kana mar'u li wa abi an gane wa yakunu muradahu abinda ake nufi bi hadal inqida'u da wannan yankewan innama yajidullahu wa yu'azzimuhu wa yusabbihu shine zaka za ka nemi Allah ne ka girmama Allah ka yi masa tasbihi ka tsarkake shi ka gode masa ala halatin lati huwa alaiha akan yadda yake wala ya kasudu fi ibadati shay'an amma baka nufin in kai aikin ya biya ka baka nufin ya baka aljanna ko kar ya sa ka wuta ko kar shine kasadin ka yi masa dan cancanta abinda ake nema mutum ya gane kenan e kullum ka zo kai sallah kar kai tsammanin kana neman ka jira da baka lada 27 idan ka yi azumi za baka kaza za ka yi kaza za baka aljanna za ka yi kaza za baka mata to kai kana yi ne saboda mujarradin wannan to in ka zo wannan babu tajaridul ibadatul khalisa attani to ana son ka nisanta sai ka gane kawai ka zamo abdan lillahi ne la li amalihi ko ko kada yi dan a baka lada an gane? wala yanzu rufiya ba za ka kalli wani abu ila shay'in zuwa wani abu ba fatas ada af'alu ila lahi to aikin ka sai dinga tashi zuwa wajen Allah kawai daga kai aiki ya ce lillahi lillahi min allahi ila allahi fillahi haka komi naka sai a dinga ganin shi kawai na Allah ne wata da kulu alal babil maftuh sai ta je ta shiga maka kofar nan buɗaɗɗiya wata shibulu ta julu sai ta shagala tana kaiwa tana kawo alama zakar nahu awwalan abin da muka faɗa farko kaga fadil majadi wata hamidi kaga aikin ka godiya ne kenan ɗaukaka ne da godiya ɗaukaka ne da godiya shi yasa ake son ɗariƙar tijjaniya ɗariƙat mahadul fadali war ridwani وسيس بالسنة والفرقان بمعنى طريقة الشكر kana karantawa ne kana godiya da ni'iman Allah ni ma kaman ni kaskancaccen nan ina cikin wannan dariƙa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah duk laifi nan nan ubangiji ka sa ina cikin wannan dariƙa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ubangiji yawan ƙarya nan nan na cikin wannan dariƙa astaghfirullah astaghfirullah wannan aiki ne yake sa mutum ya shiga wannan ɗariƙar kyauta ce ka astaghfirullah astaghfirullah ka ji kunyan Allah shine ma'anar ɗariƙatin shukuri kana godiya ne da aka zaɓe ka aka sa ka kana godiya ne baka kai kai kanka ka san level ɗinka in za a yi zaƙi ne na keke da keke in ba ina ya ce ba baka yi saka zo ba sai ka riskin kanka a ciki kai kanka in aka tambaye ka me dalilin yasa ka zama nan dariƙa Allah wani ne gaya mana me dalili ga wani shehi malami ga kuɗi ga mulki ga kyau ga ga mutane ga komai amma an hana shi shiga dariƙa amma kai an baka yaya me dalili kai ma baka sani ba saboda haka to ka yi godiya wa Allah da aka maka wannan zaɓin aka saka ka yi godiya shi ne ɗariƙacin shukuri ba wai kana yi ne don a baka wani abu ba a'a kana godiya ne don an zaɓe ka ba kai a zaɓe ka ba a yana gani mutumin da ba komai ba sai gwamnati ɗauke ya ce ta mai da shi ya zama minista kyauta ne kawai na hadaratun lai ana gani an yi ɗan majalisar da ana neman turanci an in ya zo yana kwabawa sama da ƙasa ne ya faɗi abin da kuma shi din ne kuma shi yake lura da duk wanda suke masu mulkin da sarakunan da kowa za su kuma su faɗi a gaban suna ranka ya daɗe yana ranka ya daɗe ai ya san cewa ba karatunsa ne kai shi gidansu ne ya fi gidan wasu wani abu ne ina ya ce kawai aka ce a ja shi a zuwa ya aikin da shi to me ya kamata yi in ya zo ya yi girman kai ya ce ya cancanta ne bai da ba? to abin da ba a so kenan a halaran ubangiji abin da ake son a kawar kenan ita kuma boko da'iman ita wannan ne su ne suke yi su ne kaza su ne kaza su ne suke yi su wannan shi yasa duniya ce ita duniya nuna kanka kake yi sai a yi da kai lahira kuma kaskantar da kanka kake yi sai a yi da kai haka lahira ke shine man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wadahu Allah amma da ba shi duniya Allah kiyaye Allah ya sa muna ganewa wala yakun lahu qufan ba shi da wani matsayi illa tajalli sai da tajalli ne kawai li qauli ta'ala saboda ubangiji na cewa wallazina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau ka gani imani ka yarda da abin da aka faɗa kuma ka yi aikin mai kyau ka yarda ubangiji imani ka yarda da Allah ka yarda da manzo Allah ka yarda da abin da manzo Allah zai shi sannan kuma ka yi aiki mai kyau to wannan wahalul amali salih ma'abuta masu aiki na gari humul ladina lam yaqsidu fi amalin shay'an sune allazina lam yaqsidu fi a'malihim sune wanda basu yi nufi cikin aikin su suna neman wani abu ba min maslahatin ko gyara wala manfaatin ko amfanarwa kaga allazina amanu wa amilus salihati kenan wato kaga a fassaran zahiri allazina amanu wa amilus salihati aikin kawai ake nufi to su amilus amanu sun yi imani wa amilus salihati a sufanci suka yi aiki ba don neman lada ba, sai don godiya, e ba don neman lada ba, sai don godiya. An gane. Wala is'alu fi ibadatihi ba sa roƙon wani abu saboda ibadarsu illa i'anatan sai dai neman taimako wal afiyatul kamilati da gamawa lafiya cikakke yas'aluha ila akhirati amma suna roƙon Allah ne zuwa komawansu gare shi. Ƙullahu ka gaya wa shau tijani, a hayaru su'ali, mafi zaƙuwa cikin tambaya, iza sa'ala a hadukun idan ɗayan ku zai tambaya fal yasalu fil afwi wal afiyati ya roƙa Allah al afwi rangwami wal afiyati da gamawa lafiya eh in zai roƙon ma eh in yayi ya ce to afu wal afiyati Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyati wal mu'afata ad da'imata fid din wad dunya wal akhirati eh wai za kana qasduhu idan kuma manufansa fi tajridihi yin aiki daga shi sai Allah wani kidayihi da yankewan aikinsa usurar ila makamin yayi ne dan a tsora shi a kujera ya zamo shine mafatu da kunuzi ko shine abdalu ko shine nukaba'u ko shine nujaba'u ko shine autadu ko shine kudubu ko shine gashiran kayi haka ne dan a yi maka haka misali shine au talabu wusulan ila ila makami au talabi ilmin ko kayi haka ne dan a baka ilmin na duniya ko a yi maka wani au sirrun ko a nuna maka wani sirri ta talau a amalahu wanda zai dinga ganin ayyuka hatta to raddu al badil muqlaq har a kai shi kofan da aka kulle fata jalis to ayinahu sai je zauna a taimake shi yan fatau sa'atan turja sai ba ya raji'u to wani lokaci za a buɗa masa wani abu eh wa sahibin wannan gurin eh turja sahiba wanda sahibinta yake kauna yarji'u zai dawo ciki wa yaqulu yana cewa ibadati lillahi a talabu hajatan ibadati lillahi ibadata wajen Allah ya ɗalibu hajatan yana neman ko Allah a ɗalibu hajatan ya ce bukata na wajen Allah la a ɗalibu hajatan ba na neman wani biyan bukata sai zata hama idan aka tuhumce shi wa ƙara ce haza wannan raja'atu wadda kala ala babin maftuhi to idan ya tafi can fata jalas tu'ayinatu ko yan fatihu sa'atan turja za a buɗe masa sa'a guda wanda yake ƙaunar sahiba yarju zai dawo in ya dawo in ya gane cewa ya shiga cikin kuskure to abin da zai fada zai ce to shikenan zai dawo cikin wancan matafiyar sai ce ibadatin la ilaha illallah hajatan na yi ibada wajen Allah bana neman wani abu ubangiji da zai biya ni da shi haka zai ce na yi ibada lillahi la ilaha hajatan fa idza tuham idan aka bincike kare ce haza raja'atu na tuba daga barin abin da nayi to wada kala ala ala badil maftuhi sai dawo da shi wancan kofin maftuha ba masduda ba wa illan yaqul idan bai dawo ya faɗi ma zikir abin da muka faɗa ba raja tilkal amalu munqari'atun to aikin sai ta zamo an yanke ta kayi aikin ne dan mu buɗa maka kayi aikin ne dan mu nuna maka asararu kayi aikin ne dan mu baka ilimi kayi to mun fasa sai ne shine munqari'atun kan kida'ir rihu fil hawa kamar yadda iska yake kadawa kawai sai iska ya tsaya cak ya daina kadawa fata julu hatta taskunu ta yi ta yawo har ta zo ta zauna shikenan ta zama haba mansura aikin naka an rusa shi kuma ba karba ba bi ma'ana tun qalabu alayhi husranan sai ya koma ya zama yayi hasara kaga bai dan Allah ba kenan eh shi bidaya za a karbe ka amma in ka kai nihaya ba za a karbe ka ba eh eh menene suna cewa akwai nassan da yake faɗa nassan kai Allah ya rike kansa a hausance ana cewa wani gurin da ɗan muka ya yi rawa wani in ya yi rawa aka ba shi kuɗi wani in ya yi rawa dukan shi ake eh to mahama kana aiki idan ya je cikin aikin Allah in aka ce ga yadda ga ga yadda wannan in aka ce ga gurin da in aka ce ga gun da aiki ya je na salihanci wannan hasanatul abrari sayyatul muqarrabina akwai wannan kuma hasanatul abrari sayyatul muqarrabina mutanen kirki idan suka yi aiki aka ba su aka ba su la in suka yi wani aiki sai a ba su lada amma wanda yake kusa da Allah in yayi kuma sai a rubuta masa zunubi wannan aikin mujarradin wannan aikin saboda yara ne suna tasowa ne makanci suke zuwa eh su gurin shine daidai to amma mukarrabi wanda yake kusa shi kuma in yi wannan aikin duka zai sha eh hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina haka abubuwan suke gudana eh hada ma'anar baiti wannan shine ma'anan baiti kuma qala lahu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa uktubul baiti sani to rubuta baiti na biyu wa bi haqqil haqqi bil haqqi tara haqiqatahu wa bil haqqi la bil haqqi itajaba anni zambi wannan shine baiti na biyu ba akan fasarar da manzon Allah ya yi domin ya nemi manzon Allah ya fasarar ta masa ma'anan baitin. Na, kullahu ka gaya wa shau tijani, a shartu fi hadal baiti, na yi ishara cikin wannan baitin ila sahibu tajaridi wanda yake bin Allah tsantsa tajaridi kenan. Wawal insanul kamili, shine insanul kamili, alwari ilhanil ilmi alal amali. alwari mai tsantseni hamilul ilimi wanda yake ɗauke da ilimi ala amalin yana aiki kuma da ilimin li'annal quwwata domin karfin haka hiya tahmulu ba'di shine ka ɗauki rauni ka ɗauki masu rauni ka ɗauke su wannan ya zo maka da haukansa ka ɗauke wannan ya zo maka da abin nan ka ɗauke wannan ya zo maka da wannan ya ɗauke wani ya zo maka da ashar ka ɗauke ka dinga jin baƙaƙen maganganu wuya watsu a kan mutum lokaci guda wannan na zaki can wannan na yabo wannan yana bai kyauta ba ya jure ya ɗauke wannan shine wairasa li'annal quwwata domin karfin iya tamulu ba'afi shine daukar rauni li'anna hadha rajula domin wannan mutum idza tajarrada ila Allah bil amali wal ilmi idan ya kadaita da Allah cikin aiki da ilimi li'anna al amala wal ilmu haqqun da aiki da ilimi gaskiya ne wa kan hadha rajul wannan mutum lam yakhruj an shari'ati kuma bai fita daga barin shari'a ba ga abubuwa ya zo masa amma kuma yana tsaye akan abin da yake saboda karfinsa ga abubuwa na bala'i wanda zai iya kaucewa tabi'un linnabi yana bin annabi fi jami'i ma umira bihi duk abin da manzo Allah ya hore shi da shi la'annahu sallallahu alaihi wasallama bin manzo Allah huwa haqqu shine gaskiya haisu ittakhadahu Allah habiban mahmudan tunda Allah ya riki manzon Allah masoyinsa kuma abin yabo gare shi wa arsalahu li ummatihi ya turo shi cikin al'ummarsa mubashiran wa nadiran yayi albishir wa mutane kuma ya musu gargadi wa anzala alai ayatul bayyinati ya saukar masa da ayoyi a bayyane wahi alhaqu kaga haqu sani kenan alhaqu farko rasulu a haqu sani ma unzila ala rasulihi wa wa qawlu sallallahu alaihi wasallama shine fadin manzo wa wa qawlu ta'ala shine ubangiji ya faɗa wa manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan ba mu turo ka ba illa rahmatan sai dai kai ka zamo rahma lil alamin ga alam kaga shine qawiyu wa hum du'afa hmm fa idza tajarrara al insanu idan mutum yayi tajarrudi ana hadil halati a wannan hali fasara huwa al halifatu nabi ya zamo shine halifan manzala fi mirasi tajalli zati to ya samu gado na tajallin zati kenan shi ma irin wannan wirasan za ta zo masa irin wannan wirasan da ta zo masa ya samu wirasa ta babin hadaran sayyidul wujudi kenan eh wannan duk hakikatin tajallin nan na farko shine ya haifar da wayannan magagal dama har ya faɗa manal at-tajallil haqiqa haqiqiyya ko to fa idan tamata al-huquqa kadamaha idan ka tara haƙoƙi la takunu illa hiya haqqun babu abin da ya kasance shi gaskiya wa kaunuhu bil haqqi ya kasance da gaskiya la bil haqqi ba da haqqi ba albayt albayt na wannan baitin na farko kullahu ka ga ya shi jani al murad bihi wanda nake nufi anan al insan shine mutum idan qada ila Allah bil ilmi wal amali alladhi huwa al haqq idan ya yanke ya koma wajen Allah da ilimin sa da aikin sa wannan shine manufan Allah shine haqqu wa qasada bi ibadatihi maqaman yana tafiya a wannan ilimin amma yana neman mukami ne yusulahu da zai isar da shi au hajatan ko yana neman wani amfani ne au hajatan ko yana da wata bukata ce nafiyatun wanda ta amfanar da shi ita jabat anhu jami'al haqaiqi sai a tsare masa dukkan waɗansu haƙiƙa ka shamsu idza talat fi samaiha kamar yadda rana take fitowa a sama haka za ta tsare ita jawa min hajami'uz zurari wazzulami allati sabiqaha ai dare ai rana tana hudowa ai akwai duhu a bayanta kuma duhun ne kafin ranan duhun ne kafin ranan haka ne da rana da duhu da da haske da duhu ne ne gaba da wanne ina duhu ne ke gaba da haske duhu ne ke gaba da haske an yi yasa suratul shams ta zo ka suratul layli ta zo kafin suratul shams wal layli idza yagsha wan nahari idza tajalla ka gani sai can sai wa shamsi wa duhaha wal qamar idza talaha ai haka ne ko a wa baha wal layli kaga wal layli idza yagsha ko wal layli idza yagsha sai ce wannan hari hari ya zo can kuma sai ya ce wa baha wallaili iza sajja warha kaga shi haske ta zo kafin duhu saboda nan duhu ne kafin haske to wancan shi ya zamo annabi Muhammad a suratul duha laili kuma shine ya zamo dukkan damuwa shine wallaili iza ya gasha idan duhu ya zo jahilci ya zo mai yake zuwa ya wargaza shi haske يخرج يخرج من ال... تاغني يخرج من الظلمات الى النور me fa daga ina ka fito da ku zuwa haske saboda ka wanne riga to haka ne haka ne ai wannan ranar da ta fito ai akwai duhu a bayan ta karfin ranar ne ya koyi duhu ko babu yana nan to amma zuwan hasken kawai yana zuwa fa sai a nemi duhun a rasa can hasken yana yin gyangyaɗi sai duhun ya dawo banza zai da haka abubuwan suke to wayan nan ake neman mutum ya dinga gane su to a nan ne za ka dinga gane asalin sirrin manzo Allah nan za ka iya ganewa amma ba ka kawai ga kanan ne a yi maka ruwa ka sha in yayi yawa ka ce an dame ka in babu ruwan ka ce a kawo kuma ba ka biyan ko kwabo amma kana da wani kana ta bada kana ta bada comments kuma ga na da kafa har ma fada kake eh ga su wani sun nema an hana su kawai ana yi a banza a je a ta yi a dutse ga ruwa ga gona ga kaza ai ta fada in ka tambaye shi da wa yake yi da Allah yake amma shi bai sani shi yana yi ne kawai yana burgewa saboda ya cancanta yi fada kaga ai mahaukaci zalla to kuma an fasa to duk daga ka gane wayannan to ka gane abin da Allah ke nufi na'am fa idza tamatalu haka ne bisamaya ita jawabin hajjami uzzarari sai a tsare maka dukkan waɗansu zaraziru wazzalamu allati sabiqa wanda suke gaba li'annal anbiya domin su annabawa allati ya qabla nabi wanda suka zo kafin zuwa manzo Allah kana zahiratu shari'atiha abinda ya bayyana cikin shari'arta wa qadatu anwariha da matsala'in haskenta kal kawakibi duk kaman taurari ne wala fa sallallahu hadhihi al-ayati sharifa da Allah ya turo wannan aya madaukakiya wane ne shi wa huwa muhammadun sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من تشر نوره كشمس بسمائها إناء النبي إبراهيم إناء النبي نوح إناء النبي داود إناء النبواني إناء النبواني إناء سو وأيكي ذي ذك ساكي كأن لم يكونوا saboda shamsul hakika ta bayyana wahum kalkawakibu kan nujum dukkan sauran annabawa kamar taurari ne amma zo sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai zamo alkawakibu sar ash-shamsu tatla'at ash-shamsu wa ghaibatun nujum haka haka zai kasance saboda haka ash-shamsu al-haqiqa huwa rasulullah wa amma al-anbiya kulluhum kawakibun taurari ne in ta shara nuruhu sai hasken manzo Allah ya nashara ka shamsu fi sama'iha kamar rana a sama fa'ar da fa'ar da fa'ar da fati ya kamata na ku ya sa adarakat to shikenan fa adarakat jami'a al-anbiya to ka gani adarakat bil kafi ko bil kafi bil kafi to ka ganin kafun yasa to to to wannan fa'adara fa fa'adara fatimi eh eh abun nan eh fa'un fa ne ya kamata shi ne fi cancanta in aka ce adara larabcin bai ba da abin da ake nufi ba adarafa kamar ridifu ya ridifu wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan shine fa shine Allah da kai fa ardafa ajazan wa na adi kalkali eh shine adarafa na'am jami'al anbiya'i al-mushar ila hadhihi al-kawakibi wanda akai ka gani kowanne ya tafi kamar da aka masa ishara bil kawakibi da taurari wa yakunu zalika ar-rajulu fi a'malihi to wannan mutum ya zama cikin aikinsa kal insanu kamar mutum ne kal insani kamar mutum ne idza ya qara'un nara in yana hura wuta min gairi sha'alin ya kuna nura ha yazharu ba'idan haka zaka ga hasken yana bayyana daga nesa ne haka wa yakunu ya tabahu bayna yadayhi kuma gashi kuma yana yana yana hura wuta irin ziga zigin nan ana ganin wutan a can kuma abin da yake yin yake yin aikin kuma yana kusa da shi wala yantafa bihi wa kana yadbau bayna yadayhi kuma yana yin wa yakunu yadbau bayna yadayhi ya kasance kuma yana yin ga wutan can amma nan kuma yana dahuwa wala yantafa minhu baya amfanuwa da shi aukal barki ko kuma kaman walƙiya ne idza tala ala bayna yadil insan idan hasken walƙiya ya bayyana a gabanka yarahu za ka gan shi wala yudriku ahadan siwa nabi ba wanda za ka iya riska ka gane annabi Muhammad ake son ka gane amma kai ne kake gani kawai an maka haske to hasken wa to karatu da ake son ka gane kenan allazi asra alai wanda ubangiji ya isra'i da shi wa lailatul isra'i lailatul isra'i kanan ma'ahu ahab ko ai ahibatuhu wa asranin wasiya wa lam yarawhu wa lailatul isra'i daren isra'i kanat ma'ahu ta kasance kanat ta kasance ma'ahu ahab ahab ahibbatuhu ta kasance tare da masoyinsa ne wa asara yayi tafiya min wasiha daga tsakiyanta wa lam yarawhu kuma bata gani shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tafiyan ya je ya dawo ba san ma yayi ba wa huna musharan wannan shine nunin kullu ma'ayini abin da ya nuna shi fil qur'an al-azim cikin al-qur'ani suma qala lahu sai sai manzo Allah ya fada wa ibn al-arabi ad-damrawi uktubul bayt as-salisa rubuta baiti na uku wa fi tadbiri amrihi ahadat qudratu wa bil qasad la bil qasad itajaba anhu ahzi qul lahu ka gaya wa shautijani ma'ana hadal baiti ma'anan wannan baiti huwa hemin asiqaf abin da ake nufi kenan lamma dabbar amruhu hemin asiqaf Allah akbar Allah kiyaye magana cikin magana kenan ko lamma dabbar amru lokacin da ya kai ya kawo cikin lamarinsa qabla wujudul alami kafin samuwan alam a hada bihi qudratu Allah ya kewaye da ƙudurarsa wa sharfil ƙafi shine ɗaukakan nan na ƙafin wata ƙaddarat kuma ta zama da ita min alƙafil arwahi daga ƙaf na al'arwahu wal amfasir nafsu wa jami'il mawjudati da dukkan jam'ul maqdur jam'ul mawjudati al muqaddarati fil alami wanda Allah ya kadarta shi cikin alam gabaki daya Allah akbar Allah akbar wannan sirrul wirasati ne hemin asikaf kaga sai fara da kafu sai ce kafun sharfil kafi a hada biyu kudratuhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi kenan sai ya koma kaga da kafu ya fara sai koma kuma ha'un sai koma حامين آسي قاف قاف ها قاف ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجميع الموجودات مجيدة هكذا كوي وجميع الموجودات دكا موجودات المقدورات وندسكي مقدورات في العالم walha'u ha ɗin nan na farko lahasirun yana da sirri waye hikimatun shine ha'ul hikimati a haɗat wanda ta kewaye jami'il mawjudat al maqdurati wanda ta kewaye dukkan mawjudat al maqdurati kal harakati was sakanati duk wani abin da zai yi motsi ko zai ko zai tsaya waje ɗaya baya motsi muta harfin hausa kitun da ha'u ne yake motsuwa wasara sai yana su wannan ba na ba na ba na tafiya ba ne in ma ka sa shi a tafiyan to tafiyan na su sara kaga ya yi kama da asara wancan bayi da bambanci amma kuma ba ma'ana ɗaya ba ne in ka fi saranta da wancan ka buga idan kana son ka gane sara wannan shine dalilin Allahumma alayka mu'awwali wa bika malazi wa ilayka iltija'i wa alayka tawakkuli wa bika siqati wa ala hawlika wa quwwatika itimadi wa bi jamil majari ahkamika ridai wa bi qirari bis sarayani shine sara ka dauko man gyada ka zuwa a fara takarda ka disa ɗin ya yake to wannan shi ne to wannan ha'un ɗin nan duk wani abin da Allah ka san ya yi shi ta cikin makaduratul ilahi yana gurin wannan hamin ase kaf ɗin kaga ya fara da kaf ne Allah ya yi sharfiyul ne kama a ce baitul lahil izzati ne kama a ce baitul lahil izzati ne baitul lahil baitul lahi baitul lahi me ake ta baitul lahil azimi ko ka'aba haram to shi kenan ismu tasharifin nake ne karatun ne wani fayil ya bude kafin arfe wani nan wannan sirrin shi ne shubra muke cewa ɗawaitu wa sahaltu ɗariƙa ilal haƙƙi likulli muridil wasali lil haƙƙi bil haƙƙi ɗawaitu ibadatil awalimi kulliha bi shanni riyan shanni riyan al-mustafa sahibu sirki da wannan ha'un din ne wannan ha'un din babi ne na asararu Allah ya kawo mu waye hikimatun a haɗar bi jami'il mawjudati wannan ha'un ha'ul hikima ne wanda ta kewaye jami'al mawjudatil maqdurati kal harakati was sakanati wasaratil mimi sai ta yi tana su sai ta haɗu da mimu hamim حاميم ميم ميم أهاد بجميع المكنوني دكا سري قوي أنا أكو كلي saboda haka ita zamo ha mim alhikimatu wal maknunu an boye abin da aka boye ana la ya'rifu illa man arrafahu Allah fil alam alam duk abin da ba Allah ba wa huwa al muqaddaru shine abin da ake so kal anwari fil absari ina gani yake a jikin ido gani a yana yake a cikin ido kai dai kana gani kawai to amma ina yake wa kan nabat kaman tsirrai ne wal hayat kaman rayuwa wal mamati kaman mutuwa duk sun taru ne a cikin hannun hanya ne na sanin ismila ilajin wannan ma mutum mai gode wa shehu jani ya yi a banza wallahi tallahi ya yi a banza ya sha wahala ya taba abin da bai sani ba yana ganin ya sani wasinu ka gani harafai nawa ne ɗaya biyu uku hudu biyar biyar ne akwai saura guda shida harafan yana zuwa a sha uku yana zuwa a sha ɗaya eh saura wannan su ake kira ismulal azim kowane harafi ne ismulal azim to amma ya zaka kai tasarifi shine tashi hankali to sai ka sai ka sai an bi masu abun eh su ko masu abun gabaki daya kudi baya sa su nuna maka baya yiwa ko da ko to ba a sa ma mutum soyayyen ɗa da mata wa zuciyarsa sai ladabinka ne yake sa ka samu in ba ka da ladabi ba kai sa ba ba a samun sa da kuɗi ba ya yiwa kaga sai ya koma can kaga ya fara da kafin tukunna ya koma ha tukunna ya zama mimun kaga karatun daga baya yake haka a juye yake zuwa kai ga abin da kake gani can suna kiran shi kaban ga su da ya rike shi ma Allah ke yi ta muje dai sai koma wasinu sirru kaga maimakon ya ce ainu sai ya ce wasinu sirruhu sirruhu maudu'un wanda aka ajiye fi nabihi cikin annabinsu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a haɗa bi jami'il anbiya ya kewaye dukkan annabawa wa jami'al alami da dukkan halitta kulika an halicce su ne min nurihi daga hasken annabi Muhammadu shine sinun din nan eh min a si qaf amma nan qaf ha min sin ain kaman can suna cewa ahamun sakakun hala'un yassun haka ne ba? Ahamun, sakakun, hala'un, yesun, sassi, nema? yau karatun ne saboda bangaren sirri ne ba yana da wahala lahakun kasamun lahakun lahakun kasamun lahakun ha'a ha'a yake dawa kuma ha'a shine karshen kasamun lahakun ha'a ba takarda sai na karanta insha Allah a takarda na saban ba ni biro a ga biro yawa sai ulahakun kasamun ha'a sai'un hala'un kaga sai'un lahaqun qasamun ha'a haka kuma ake karanta shi kuma daga ƙarshe zaka da shi kamar yadda wannan karatu yake eh haka sai'un lahaqun qasamun ha'a to mafiya yawa in mutum zai suna tasarrufi da shi da wannan in mutum zai musu rashin hankali abinsa zai yi gaba sai a mai da shi baya da wannan haka mai da shi baya ake kuma sai ya koma dole amma sai ya ulla haƙun ƙasamun ha'a maimakon ahamun sadakun hala'un yasun shi kuma ka zo kace masa ahamun sadakun hala'un yasun shi kuma daban shi kuma wajen yaƙi yake amfani da shi sai ka cire tanwinin amin sakakun halawun yasu to shi a sararu wani irin abu ne yadda kake gani kana ga gadaran kasan shi sai a fitar maka da ɗari a jikin shi daban-daban kuma duk wannan sirrorin suna hannun malamanmu suna hannun malamanmu Allah ya Allah ya taimake mu Allah ya gara mana biyayya wa bil qasdi idan ka yi nufi ila akhirihi ka gani can wabil kasar labil kasar ita jaba anum akhazi menene manufanka kasadinka li'anna ahlal ilmi indahum hadir hurufu ma'abuta ilimi a wajensu suna da wannan hurufin kalimatani min alkitabi kalmomi guda biyu ne daga cikin littafi waye sirrin sirri almasu ala jamil asrari shine sirrin sirri wanda ya tattare dukkan asraru shi ne ake cewa sirrul mun ɗawi walam ya arifu ma'ana ha ba kowa ya san ma'anan wa'annan ba illa ba da auliya sai kaɗan daga cikin waliyai la'anna sirri ha domin sirrinta mahajubun maktumun an ɓoye an sa shi a cikin hemin sirrul maknuni kenan haka ne? ah ai mun wuce lokacin tashin ko a to za mu tashi a baiti na hudun gobe ai ban san mu da to wannan kaji abiyatin guda hudu komi sai an fakki an nuna maka eh komi haka ne bismillahil malik بسم الله بسم الله المليك قدوس السري العلي العظيم تشتميشن تشتميشن براش براش براهيت براهيت برهان برهان حقا سر المنطوي da yake magana kenan sirri sirri almundawi wanda ya tara kowane kowane suna sai da ya zama yana da na'ibin shi a ciki shi ne suke ce masa sirrul mundawi to da ka ga wa'innan a harufun ne ake tasarrufatu da su ya ja kai kai ka wajen Allah kuma ya ja kai maka aiki to amma kai kuma mai kake shi yasa da ka ga da yawa sirrin su kyautu da ne ce wannan ba a neman duniya da shi wannan ba a neman duniya da shi ana neman yardan Allah ne kai kuma in ka gani ka ga saurin ijabar da kawai ka nemo ce mata ka gani da ka ja a baka kana son ka hau mota ana son ka yi kaza ya saba saboda sirrin ya fi ƙarfin duniya baya zama a duniya sai dai ka nemi yardan Allah da shi saboda shi ne za maka aiki Allah ka ba mu mu dai muna da bukatun Allah dan manzon Allah dan sirrin manzon Allah dan ruhin manzon Allah dan akalin manzon Allah dan kalbin manzon Allah dan jasadin manzon Allah dan sirrin ladhi auda'ata fi rasulillahi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka dauke mana bala'i da ke kasan mu ka sahale mana ka yassare mana ka ba mu istiqama ka taimake mu ka hana mu ganin kan cikin dukkan lamari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih na gurik wal khatib lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wal hadi hatta qadar dar ladin salatan tamla al azala wal abada zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi al-imkan wa hadin ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة